نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu kallonmu da saranmu ta wannan kafa ta yada labarai na gidan tv bonfere da kuma rediyo da kuma da inda wannan sauti yake kai muna isar da sallama zuwa gare ku ina fatan an tashi cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muka tashi insha Allah alhamdulillah muna fatan haka yau muna ainihin ɗaini ga watan safar hijiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekarar 1442 wanda ya dace da sha takwas ga watan Sitamba dubu biyu da ashirin kamar da yan wasan sun duka ranar juma'a da karfe tara zuwa goma idan Allah ya ba mu iko muna halarta wannan wurin da zan gabatar da muhabara ko darasi ko kuma musalahat kamar da yan wasu ka sani wani haka ne wa Allah ya ba mu iko mun sake dawa insha Allah tare da malamin namu shine Sheikh Abdul Malik bin Khamis a satin da ya gabata da yan wasu mace kuma ya mana bayanin a kawin da shahi al-hisar yau malam zai mana bayani akan abin da shahi al-ahlaf wal ahzab wal jam'iyyati ala al-mizan muna fata Allah shi ne malam jagoranci Allah tsara fahimta da fasaha da kuma ikhlasi da dacewa muna fatan malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta bonferai muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a duk inda kuke. A satin da ya gabata kamar yadda muka saba in mun samu ikon halarta kamar yadda malam ya faɗa daga karfe tara zuwa karfe goma na safe muna halartuwa a wannan wurin domin gabatar da karatu da nasiha ga kawunan mu gaba ɗaya mun tattauna akan maudu'i na alhisar sannan wannan satin insha Allah ta'ala muna son mu tattauna akan wato al-ahlaf da al-wal jam'iyyat wal ahzab ala al-mizan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya kafin mu shiga cikin mawdu'in mu gadan-gadan muna buƙatar bita akan maudu'in da gabata na alhisar maudu'i na alhisar shine abin da suke cewa ambargo ko embargo da turancin ingilishi shine takunkumi wanda mun ce wannan kalma ta samo asali daga alhasru ne shine shamakancewa ko alhasru shine al'imtina kamewa mun kawo ayoyi da sauran dai dalilai da cikin alkur'ani mai girma kuma mun yi bayanai iya gurgudun hali kuma gurgudun abin da lokacinmu iya babu duk da yake kalima ta alhassuru a larabci tana da faɗin ma'ana amma a wani lokaci za ka iske ta cikin wani ilmi tana da wata ma'ana wadda ba wadda ka sani ba domin kalima ta alhassuru wajen malaman shari'a tafsiri da alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma abin nan malaman usulul fiqh in sun ce alhasu cikin qawaidut tafsir suna nufin alqasu alqasu shine sha makance abu ka kebance wata sifa zuwa ga wani abu ko ka kebance wani abu zuwa ga sifa akwai haqiqi akwai wanda ba haqiqi ba to dan haka wajen su yana da wata ma'ana wadda ba ita ce wadda ka sani ba kuma yana da siyar siyar din shi akwai innama da annama misali innama Allahu ilahun wahid sanzi in ji malaman zauri Allah shi dai abin bauta guda ne kaga na an yi kasurkin ubudiyyar Allah subhanahu wataala to ana cewa al-qasr ana cewa al-hasr wajen malaman fiqh in an ce al-hasr ana nufin tahdid wa ta'yin al-warithin ka keɓance waɗanda suke gado saboda gado yana da bukata a san suwaye suke gado suwaye ba su gado kayan a rabon gado sannan wani lokaci a'a wani da wani suna gado amma in wani na nan wani ga abin da yake gado abin da suke kira wajen ilimin fara'id alhajbu akwai alhajbu wanda yake kamil ne a hana ka komai akwai alhajbun nuqsan wanda za a rage maka wani abu idan aka ce alƙasu wajen malaman ilmul kalam da ilmul mantiq da ilmul jadl tana da wata ma'ana daban kenan da alhasru da alqasru su a wajen su shine a iyakance abu yadda ba zai iya fita cikin wasu abubuwa ba yanzu misali in nace al'adad imma mufrad wa imma musanna imma zawj wa imma ghayru zawj kenan adadi ko ya zamanto mara ne ko ba mara ba ina fata an fahimce ni wato in an ce mara shine wanda ba za a iya raba shi ba wanda ba mara ba shine wanda ana iya raba shi kidan yanzu misali in muka ce daya an gane ko mara ce uku biyar har zuwa abin da ya sama wanda ba mara ba biyu hudu har zuwa abin da ya sama to su a wajen su an kace hakan ga alqasr ko alhasr akwai abin da yake nufi shi yasa kullun dalibin ilimi a ilimin da bai sani ba in an faɗi wata kalma ya bari har ya san ilimin sannan ya yi magana akan wannan kalma din domin yana yiwa ka ce ka yi ɗauki ma'ana ta luka tana da faɗi kwarai a je a samu matsala Allah ya mana jagoranci wannan na dan bada misali ne saboda jan hankalin yan uwa abinda za mu tattauna akan shi yau kalima ta al-ahlaf da al-ahzab da al-jam'iyyat in mun ce al-ahlaf kalma ce ta alhilfu jam'i ne na alhilfu an gane ko wato in an ka ce halafa shine yayi rantsuwa yahlifu yana rantsuwa kenan fa'ala yaf'iluna tunda yahlifu an yi malamun kasra a wajen malaman sarf wazinin sa Allah ce yahlifuna billahi ma qalu suna rantsuwa da Allah kaga yahlifuna bai ce yahlafuna ba bai ce yahlufuna ba in an ce halafa yahlifu sai a ce wato wato halafan ko hilafan ana cewa halfan shine rantsuwa ko hilafan shine rantsuwa to alhilfu kuma yana nufin kamar a ce an yi taro duk da yake yanzu a cikin yaren zamani na larabci sun yi amfani da kalma ta at-tahaluf tahalafa shine mutane sun haɗu tahalafa alqawm sun haɗu ko al'umma ko kasashe akan wani abu an gane ko amma can wancan larabci mafi yawanci ana cewa ahlaf shi yasa zaka ga ana cewa ahlafu quraish quraish suna da ahlafu waɗanda suke yin alaka da su to amma asalin wannan kalma ba tana nufin haduwa ba tana nufin rantsuwa ne amma me yasa aka sanya mata suna alhilfu malamai suke cewa dalili shine can asali kafin a haɗu a yi wani aiki tare sai an yi ni sai an kulla yarjejeniya wadda tana tare da rantsuwa shi yasa Allah ya ce wallazina aqadat aymanukum fa atuhum nasibum kaga aqadat an kulla yarjejeniya tsakankanin ku duk da yake yarjejeniya abu ne wanda ba a gani al'aqdu nan ma'anawi ne to haka alhilfu za a yi rantsuwa ta yin aiki tare li malaka wa alayya ma alayka abinda yake ya same ni na alkhairi to ya kai ya sama kuma ana tare muke kenan na sharri in ya same ni kai ma ya same ka in yaki zan kai tare da kai zamu kai yaki in hari aka kawo mun in za a za a bada kariya tare zamu bada kariya to wannan haifukin a yanzu ya dauki sabon salo daban-daban ina fata an fahimce ni kaga ana yin hilf tsakanin mutanen gida guda ana yin hilf tsakanin kabila guda ko suna cikin ƙasa guda ko ba su cikin ƙasa guda ana yin hilf tsakanin parti-parti kamar yanzu ƙungiyoyin siyasa su yi hilf ana yin farti tsakanin kasashe a haɗu a yi aiki tare kamar union african ko kuma a yi hilf na kasashen da ma ba na afirka ba da na afirka misali yanzu in muka dubi abin da suke kira francophonie da commonwealth ya haɗa kasashen duniya masu yare da magana da yaren faransanci francophonie ya haɗa masu magana suku na ingilishi da wato english shine commonwealth ina fata an fahimci ni kuma za a yi haɗuwa ne a yarjejeniya ko ta zamanto kamila ta komai da komai ko kuma ta zamanto a'a ta wani wani abu kamar su kungiyar turai ta haɗu ne akan ni akan tattalin arziki ba akan siyasa ba ko wace ƙasa tana da shugabanta tana da lokacin zaɓen ta tana da kazana ta ina fata an fahimci ni to wannan alhilfu kenan kalima ta gaba sai kalima ta wato al-ahzab al-ahzab kalima ce ta al-hizbu tana nufin kungiya ita kalima ta alhizbu tana da wato fi'ili ruba'i amma fi'ilinta sulasi bai ba da ma'anarta in mun ce sulasi shine mai harafi uku in mun ce hazaba ba shi na nufin an yi fati fati ba an gane ko yana daga cikin abin da ke wahalar da ɗalibai su tsammanin kalma dan kalmomin harfan sun yi kusa da juna ko suna iri ɗaya lokaci ma'ana guda take bayar a yance hazaba shine ya bata mishi dare ko ya tadda hankalin shi an gane ko wani lokaci laraba suna cewa hazabal amru ai ishtadda al'amari ya tsananta wannan lazim ne bai da maf'ulun bihi akwai kuma maf'ulun bihi shine hazabahu amrun wani al'amari ya dame shi ya tsananta gare shi shi yasa zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza hazabahu amrun salla an gane ko au kama qala alaihi salatu wassalam an gane ko idza hazabahu amrun salla idan wani al'amari ya zo mishi zai yi sallah ina fata an fahimce ni kenan ko mu ce kamar kalan rawi tun da wanga hadisi ba magana bace ta manzo sallallahu alaihi wa sallam labari da yake basuwa salla yana yin salla an gane ko to hazabahu nan maf'ulun biyar da maf'ulun bihi domin hawun din nan damirun ne wanda yake da alaka da fi'ili ina fata an fahimce ni damirun muttasilun bil fi'l mabniyun ala dhammi fi mahalli nasb maf'ulun bihi da masu janna hawu to nan hazabahu ai ishtadda alaihi wa kabura alaihi wa shaqqa alaihi yayi tsanani a gare shi to kaga wannan kalma ba ta da alaka da mi dai hizb a ce jama'a ko rarrabuwa ko fati fati amma kalmar da take da alaka da shi shine rubu'i in an ce hazzaba bi ma'ana qassama shi at-taqsim nan yana zama to maddi da ma'anawi ana iya rarrabe abu wanda yake ana ganin sa kuma ana iya rarrabe abu wanda ba a gani a rarrabe waɗansu abubuwa cikin tunani kare cikin kokolaka suke kace na rarrabe su ina fata an fahimce ni ko kuma na hada su cikin hankali shi yasa ake cewa an haɗa wa mutum abubuwa sun hargitse mai a cikin hankalinsa kaga ba gani ake ba yadda suka hargitse ana cewa ta hazzaba ya rarraba an gani ko bi ma'ana kassama to kuma ana cewa ta hazaba alqaum mutane sun rarraba kowa ya koma ko ta hazzaba alqaum sun rarrabu kenan akan nasu tsari akan wani tunani ko akan wata bukata ko akan wani buri da suke son su cimma sannan kuma a cikin yaren larabci an ce alhizbu ba tana da ma'ana guda ba mushtarak ne yana ɗaukar ma'anoni daban-daban yana daga cikin abin da ke sa ɗaliban ilimi suna shiga cikin matsala mutum ya ɗauko aya ko hadisi ko magana cikin littattafan fikihu bai san wannan kalma mushtarak ba ne tana iya ɗaukar ma'ana ɗaya biyu uku hudu biyar sai ya fassara ta da ɗaya daga cikin su wanda shi bakin shi ya sani maimakon ya koma ma littattafan tafsiri in tafsiri ne ko ya koma ma littattafan hadisi in littafin hadisi ne shirin hukan hadisi ko ya koma ma littattafan shari'a ya ji abinda malaman fikihu suka faɗa sai ya je fassara ya je ce sun yi kuskure alhali shi ne ya afka shegiyar in ji abinda kanawa ke cewa alkafara kida ya alkafara don haka alhizbu yana ɗaukar ma'ana al'abdul khalifa ƙasa wadda take ta ƙeƙashe ta bushe sannan alhizbu yana iya ɗaukar awan mataimaka ja a bi hizbihi ya zo da mataimakansa sannan kalima ta alhizb wani lokaci tana nufin aljama'a mutane wani lokaci kalima ta alhizbu tana nufin annasib likullin hizbuhu kowa da nashi rabo shine annasib ko sannan kuma kalima ta alhiz wani lokaci tana nufin mata da alihil insa shine abinda mutum ya saba akan shi kuma annasib rabo yanzu shi yasa cikin qur'ani ce ake izhi ai hizbi ne malam bahaushe ce izhi ko hizhi gashi nan dai ana ta faɗa izu wasu na cewa izu ina fata an fahimce ni to kaga izhin alqur'ani mu ce qur'ani yana da izhi 60 ko yana da juz'i talatin tunda yancin juz'i shine izib biyu hizbi kuma sittin an gane ko to nisfi kuma sai su zama to ɗari da ashirin rubu'i sai su zama ɗari biyu da arba'in sumuni sai su zama to mi sai su zama to ɗari hudu da tamanin to haka ne ake addirasa al'adadiyya ya kamata a ce mutane sun yi kokari sun yi addirasa al'adadiyya ta qur'ani adadin haruffan alqur'ani adadin kalmomin alqur'ani adadin surorin alqur'ani adadin harafi so nawa yazo alif so nawa yazo ba so nawa yazo addirasa al'adadiyya ina fata an fahimta wani ba mu samu lokaci ba don tun bane kuma ba samu samu lokacin da za mu tsaya kan wannan ba amma insha Allah muna fata Allah ba mu iko ko a nan ko a wani wuri wanda muke gabatar da karatuttuka a fitar da wannan maudu'in da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya taimake mu to kalima ta kuma aljam'iyyat masdar ne wanda yake sina'i fil asli an gane ko in an ce jama'a shine ya harhada abu damma shay ba'dahu ila ba'd an gane ko sannan ajma'a shine wani lokaci ya hahada abubuwa ko ajma'a yayi niyya jama'a yajma'u shi ko yake an gane ko fa'ala yaf'alu jam'i jama'a jam'an shine ka hada abu to sai aka ƙara ya'un da ta'un sai aka maida shi masdarus sina'i wanda kirkira shi ake shine sina'a dan an dauko sana'a an gane ko kirkira abin da babu shi jam'iyya sai aka ƙara ya'un da ta'un jam'iyyat sai aka yi alif wa ta an ka maida shi jam'i ملحق بجمع مؤنث السالم domin ba jam'u mu'annas salim ba don babu wani jam'u jam'iyyu na namiji gashi wanda aka gani a ce jam'iyya ga mace wanda za su yi aure babu kawai dai haka na aka tayi suna jam'iyya sai aka dauke shi jam'iyya sai a kira shi mulhaq bi jam'u mu'annas salim wani sai jam'u mu'annas salim da ya tayi kwanci shi to Allah ya kyauta kalima ta jama'a ta zo a cikin alqur'ani musamman a cikin suratu yunus Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون يا كي النبي صلى الله عليه وسلم أتل عليهم نبأ نوح كبار سلابار النبي نوح إذ قال لقومه لوكت ديتشي لمتاننسا يا قوم يا قوم متاننا إن كان كبر عليكم مقامي in ya kasance makami nan makam yana iya ɗaukar zarfin zaman yana iya ɗaukar zarfin makan yana ɗaukar masdarul muni ma'ana uku gare shi yana iya ɗaukar ma'anar lokaci yana iya ɗaukar ma'anar wuri yana iya ɗaukar ma'anar aikin da ya faru to nan sai ka ɗauke shi in kana kabar alaikum makami tsayuwa ta zai iya ɗauka tunda tsayuwa aiki ce makami matsayi wanda Allah ya bani na kasancewa ta annabin Allah makami ko kuma makami wurin da nake tsayuwa ko makami lokacin da nake tsayuwa duka yana iya ɗauka domin wa'azin yana wa'azin yana tare da ɗaukakar da Allah ya bashi kuma dole sai an samu wurin da za a yi wa'azi kuma dole sai an samu lokacin da za a yi wa'azi to duka waɗannan suna musu nauyi fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum wannan ita ce qira'a ta jamhur fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum imam ruwais an gane ko ɗaya daga cikin ruwas na yaqub al-hadrami qurra guda goma shi ya karanta fajmi'u amrakum wa shuraka'akum fajmi'u amrakum wa shuraka'ukum afwan kenan nan fa ajmi'u amrakum ku tattara al'amarinku an gane ko wasu malaman lugu suka ce shi an ce ajma'a shine abinda ba a gani ka hada abinda ba a gani amma in an ce jama'a shine abinda ake gani shi suke cewa ana cewa ajma'a amrahu wa jama'a jayshahu ba a ce ajma'a jayshahu su a fahimta su amma in muka dibi wannan qira'a ta alqur'ani ta karaitar da wannan domin ya ce fajmi'u amurkum mushrikan bai ce fa ajmi'u ba a waccan qira'a ta jamhur kamar yadda karanta kiran kaga duka ana amfani da shi ko abinda ake gani ko ba abinda ba a gani ana cewa ajma'a ko jama'a wa shuraka'ukum qira'a ta jamhur wa shuraka'akum sai da mutum maf'ulun bihi ne kiran amrakum fajmi'u amrakum wa shuraka'akum kiran wa amra shuraka'ikum yan ana su don ba to an tattaro su kaso ana gani ba ko kuma a an ce wa shuraka'akum din nan a hada su amma an san da ba su ake nufi ba kiran za a kaddara abin da ya dace a wannan guri to wa shuraka ukun kuma ya zama to gaban ma ya zamu yi dole dalibin ilimi sai ya rika komawa zuwa ga bayyana da tasfar suka bayani ka diba cikin ad-durrul masun fi ulumi kitab al-maknun ko ka duba a cikin al-bahr al-muhit na Abu Hayyan at-Tauhidi kaga waɗannan qira'at da kuma tawjihin da aka yi musu shi wa shuraka ukun wadansu malamai suka ce an yi afkin shi na ala fajmi'u amrakum wa shuraka ukun to ya an kai zo da dhamma suka ce saboda an fassala tsakankanin su kenan cikin ma'ana mansubi da amma cikin karatu lafzan marfu'i da naski da aka yi tunda ana iya kaddara fajmi'u antum wa shuraka'ukum kiran fajmi'u antum amrakum wa shuraka'ukum to antum kinan da ba a kawo ba sai zama tuma tusi da aka ta shi ne naskan sai wasu kuma malamai suka ce a'a shi matsayin mubtada shike wa shuraka'ukum ay wa shuraka'ukum falyajmi'u amrahum su ma su hada al'amarin su wallahu ta'ala a'lam duk inda ta kai ta kawo wannan kalma tana rufin ita ma dai a hada a yi jam'iyya ko a yi aiki To waɗannan kalmomin guda uku abin da ya samu ka kawo su domin suna haɗa ayyuka na jama'a. Alhilfu dole mutum guda bai yi sai an haɗu jama'a. Alhizbu bai yiwa sai jama'a. Aljami'iyyatu ba ta yiwa sai jama'a. To a nan muke son mu tattauna akan babban ciwon da duniya take ciki a yau lokacin da aka haɗu ga ayan aiki na jama'a akwai matsalolin da suke bijirowa. to su ne muke son musamman a yanzu nan mu gani cikin wani dan wannan karamin lokacin abin da zamu iya samu in ba mu karasa mu in bayan akwai wani abu da zamu karasa ci mai zuwa in Allah ba mu iko mu karasa su kalima waɗannan kalmomin guda uku bayan mun yi bayanin su a cikin yaren larabci gurgudun abin da hali ya bayar abu ne yana da alaka da rayuwar mutum yau kamar yadda na faɗa tunda aiki na jama'a dole mutane suna karuwa a duniya tun ana batun mutum miliyar guda yanzu har ana zancen mutum miliyar bakwai set miliyar de voisin in ji yan rafi suna da wani maudu'i nasu da suka set miliyar de voisin ko menene menene mutum miliyar bakwai to wannan kuma a lissafin takarda na don Allah ya san mutum da admission doron kasa ana da yin abin da an kake yasta a kai ba banda Allah sai ya adadin mutane duk ba dai ana dai hudi ba yadda dai ake dai wadan kiyasawa ne ake yi amma wani take ja ce irafi ce ta faɗa to irafi ta faɗa Allah da faɗi ita irafi ba ta kuskure qur'ani da ko hadisi na ya za ka dauki magana irafi da kafafen yada labarai da ta turawa ta yi magana Allah qur'ani aya ta alqur'ani mutawatira wanda ba wai wanda bata inganta ba tunda akwai kirawa irin kira'a shadda ake tana yiwa fassara ce ta sahabi ko ne abu ko hadisi ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma kace a baka yarda da shi ba amma ka yarda da turawa saboda kana ganin su ne addini Allah ya kyauta To, don haka waɗannan ababen yana da kyau abu na farko musan ɗan taɓo tarihin su kaɗan. Abu na biyu wanda bisa gare shi karatunmu zai ƙare shi ne mu yi naƙadi mu bambanta abin da yake da kyau da abin da baya da kyau cikin wannan tafiya. Gwargwadon kuma abin da lokaci zai bamu kuma abin da muka iya abin da muka sani. Ina fata an fahimta. Tarihi in muka duba waɗanda abubuwa ba yau aka fara ba. wasu da yawa suna dibin kamar a haɗa kai tsakanin kabilu wani abu ne wanda yau ne aka fara shi ko wasu ƙasashe ba haka nan bane bari mu ɗauko fir'auna lokacin da ya gina daularsa al'ummomi ne ke ciki sai ya haɗa don a hallakar da bani isra'ila kenan kamar wasu ƙabiloli suka haɗu don a cutar da wata ƙabila inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum shi'an kaga ya rarraba su sai ya tattaru da waɗannan ya je tuci waɗannan lokacin da yahuda suka zo madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin zuwansa sun haɗa kai tsakanin su da larabawa wani bangare ya koma tsakanin aus wani ya koma tsakanin khazraj suna yaƙi don su samu zama kuma suna son su haddasa fitina don saboda dan bako dole sai ya koma bayan yan gida ya koma ya goyi bayan wannan sannan ke samu wurin zama na fata an fice kuma Allah ya faɗi wannan a cikin suratul baqara wa idh akhadna mithaqakum لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى وإن يأتوكم أسرى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل أما تعملون كاغا تاشي ياكم أزواك تاشي mun ka ce wa in ya tukum usara akwai kira in ya tukum asara ina son ɗaliban ilimi can da mun ka ce wa shuraka ukum din nan imamu yaqub shine karanta wa shuraka ukum domin yana da kyau wani lokaci kai tadidin wane ne ya karanta kan wani ya ce a to wane ne ya karanta shi yaqub shi kanshi wanda mun ka ce ya karanta fajmi'u fuska bi gare shi akwai qira'a fa ajmi'u akwai qira'a fajmi'u shi imamu ruwai sukin ɗaya daga cikin ruwatu na imamu yaqub ibn al-jazri a cikin littafinsa ad-durr al-mudi'a yake cewa wa yaqub qul anhu ruwaisun wa ruhuhu kidan da ruwais da ruh su suka yi riwaya ga imam yaqub wallahu ta'ala a'lam to bayan wannan sai muka ga tahaluf yana ta zuwa tun da muke zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam an yi shi bai ma yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo a Madina an yi wasiqatul ahad wadda za a zama tsakanin kowa da kowa da musulmi da bayahudi da wanda babu bayahudi ba asara kan ce zafi gane wanda ya karɓa da eh imam hamza a hamza an gane ko imam hamza dan haka lokacin da aka zo an zauna an tattauna an yi wasiqatul ahad ta tattaunawa kenan musulmi ce zama da kafiri dan yau muna ganin wasu waɗanda ba musulmi a cikin kasashen mu ba da abu ne wani sabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama da kafirai a Makka ya zama da kafirai a Madina amma an yi tsari na wani ba zai zalunci wani ba kenan in akwai buƙatuwar kafiri ya zama tare da mu in akwai buƙatuwa to sai ya zo ya gabatar da wani aiki likita ya zo zai yi aiki a ƙasar mu ba mu da wannan specialist ya zo ya aiki amma kuma ba zai shiga cikin al'amarin kasashen mu ba kuma ba za mu bari ya cutar da mu ba kuma mu bai dace mu cutar da shi ba don yana matsayin kafiri to amma da yawan mutane suna manta zamantakewa wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi da waɗanda ba musulmi ba wani lokaci suna ganin ma bai dace mu bar kafiri ya shigo ba to kai an kan yake kofa kafiri ba za su shigo ba a yanzu ba mu da likitocin da isassu su ne ke mana aikin ya za mu yi kenan ana yin mu'amala ne da wanda ba musulmi ba kai ko musulmin ma in zaka mu'amala ce dan uwanka musulmi ai bukata ce take sawa tunda yanzu kayan da baka bukata ba zaka sai su ga musulmi ba dole waɗanda kake bukata su zaka saya Allah ya gane da mu to amma a wannan lokaci in muka dibi abin nan haɗin kai wanda da ke son yi magana kan shi musamman shine irin haɗin kan da bayan tura sun yi mana mulkin mallaka bayan an yi muna mulkin mallaka an zo an kirkiro wani hilf tun da an ce an ba mu yanci to sai suka ga biya za a yi kuma a ci gaba da mallakan mu to sai aka ce a kirkiro feyi francophone akwai kuma commonwealth waye ya jagoran su sai a ba abin ka to abin da mutane ba su wasu ba su gane ba a nan yaren wa ake amfani da shi nasu kenan duk wanda zai bi ko da an ce firizidan wanda an gaba na kaza da a'a firizidan na wakilin su tunda da yaren su yake magana kuma mun ba mu ce yaren su sharri bane a'a ya kamata mu koyi yaren su amma yanzu misali me yasa waɗansu yarurrukan ba su da tacewa kaga nan dole akwai matsala a nan a wannan kenan ce sa kiro at-tahalufat kuma dan a yaki waɗansu kamar da Yahuda suka yi wanda bangare kuma ne ko bangare wannan saboda su samu gindin zama haka ne su kuma waɗanda su koma bayan wannan kasa wanda su koma bayan wannan kasa a haɗa kai yadda za a zalunta waɗansu ko yadda kai ba za a zalunce ka ba don ya ji kana cikin wancan taro to kai ba za a taɓa ka ba amma wanda bai shiga ba za a yi kaza sai ya zama waɗannan tahaluf sun yawa a duniya sai ka je ƙungiyar kaza cikin Afirka sai ka je ƙasar ku tana cikin taro saba'in ko sittin ko wani tana daga cikin shi amma alhali bus a tsaya an ka duba ba wanne ne muke amfanuwa da shi wanne ne ba mu amfanuwa da shi shin za mu iya ko ba za mu iya ba duk waɗanda abubuwa wani lokacin ko an sani ba za a yi magana ba saboda shi wanda ka amfanuwa da abubuwa zai yadda bai a yi magana kan wannan abubuwa wani kuma shi kawai shi nan dai kawai da ya dubbe shi ka zo taron da za a shiga a biya rima a shakida ko ina mu haɗa an gane ko to kaga waɗannan kenan abu na biyu sai mu zo zuwa ga aljam'iyyat al-ahzab siyasiyya yaushe ne siyasa ta shigo Nijar misali nan kasar mu Nijar asalin siyasa ba abu ne wanda mu mun waye da shi wanda kasashen kasar da ta fi kuzujitar da siyasa a duniya ita ce kasar Faransa lokacin da an kai revolution française an gane ko da an kai revolution française ta barke a alif da ɗari bakwai da saba'in da tara ta ƙare alif da ɗari abin da da 89 zuwa 99 ta ƙari da 89 ta ɓarke ta ƙari zuwa 99 almuhimmu da ya dubu ɗaya ɗari takwas ta ƙari to wani lokaci suka yaƙi mamlaka domin can da tsarin mulkin abin da ne sarauta ne to sai suka suka yaƙi wannan sarkai saboda sarkan suna zalunta su da kuma an haɗa kai da masu kuɗi da mallaman coci ana ta abin sai suka yi revolution français suka karkashe suka kashe sarkin su suka fille mai kai suka rataya ga tangarahu sannan suka kirkiro proverb sun kace a ɗebo hanjin pasteur a shaƙi sarki sai ya mutu wai saboda sarki da mallan su haɗa kai an cuci al'umma daga nan sai faransa ta hita daga tsarin masarauta ta kuma zuwa ga tsarin daula lokacin da suka zo suka yaƙe mu kasashen masarautu ne a akwai sai aka koma mu ma aka samu cikin wannan tsarin tunda za a haɗe masarauta ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma wu sai a yi ƙasa guda ina fata an fahimce ni to kaga wannan tsarin ne na su sun ruguza masarautu a ƙasashen suka zo suka ruguza masarautun nan mu suka kawo mu da demokratiyya ina fata an fice shi to shi yasa wannan tsarin yake ba mu wahala saboda mi saboda tsari ne wanda daga waje zo kuma mu mu tsaya mu karance shi mu ga yadda za mu amfanuwa da shi ta fuskar ba ina goyon bayan cewa ba mu aji aikin addinin musulunci bi demokradiyya mu biya za mu yi kafin mu kai inda za mu iya yin tsarin da mu muke so ko na addini in a musulmi muke ko ko yan afirka waɗanda an kaɗa sarakan su daban-daban waɗanda ma maguzawa ne ya su su haɗa su yi tsari irin nasu shi ne abin da nake zance akan shi to wannan aka zo aka yi siyasa a gurguje munan dai da kasashen afirka aka kawo munan ita babu ne abin da ba a yi ba amin na son son an ka zo an ka ba kasa yancinta farti farti aka hindo akwai fartin gwamnati faransa tun da mu nan duk mun yi zama jahohi ne na kasar faransa daga baya da aka bamu yancin kai aka ce to kasashe amma akwai farti na gwamnatin faransa shine farti mai giwa akwai farti wanda ba da kasar faransa ba kowa ya zaba da kaza da kaza da kaza aka yi ta yi wancan lokaci an yi siyasa mai hatsari saboda wannan lokaci kashe mutum ba wani abu na ba mu ba mu rayu wannan lokaci ba ko ba haka ba amma mun ji labari ga magabatan mu irin yadda an kai tsakanin sawaba da RDA da wane ne da wane ne to aka zo aka yi ta adawa aka zo aka yi juyin mulki kun ci zo juyin mulki saboda fitira ta yawa da sauran dalilai aka zo aka zo kuma mulkin soja ya kare bayan mutu hukunci alishegu ya dauka aka ga dai ya kamata ai demokradiyya dalibai sun bada kansu an kashe sun yi shahada in ji wadansu wa ya ga ma sun yi shahada ko wanda ya mutu wajen yakin addini musulunci ana cewa shahada tun da ba sabin da a cikin zuciya ta ba eh aka zo aka kawo demokrasi aka yi mi ake ce mishi conference national aka hada aka yi siyasa aka zo aka fara ta fara damewa aka zo kuma aka yi kudeta ba da ya kudeta ko ba haka ba aka zo kuma shi kan shi marmakon ya bada mulkin yadda waɗanda zai ba mulkin yana ganin cewa suna ya maji mulki kiran bata kare ba aka ci gaban shiga siyasar aka zo shi kuma aka kashe shi wanke ya zo ya hau na fata an fahimci ni aka aka yi wannan aka kare aka zo tanje ya hau eminence zai da shi fartin ita na lokacin kunce kayan abai da shi farti na politik ta zo ta kare aka yi juyin mulki ko ba haka ba salihu jibril zo ya hau har yanzu gashi muna cikin lokacin siyasa na muhammadu isu to kaga yana da kyau mu tsaya mu yi karatun bitar wannan lokacin cikin shekarun nan wani irin canji aka samu mi aka samu ya ake ciki mu aje wannan sai mu ce zuwa ga aljahiliya saboda nan muna bada tarihin suna a gurguje kafin mu ce zuwa ga annakan jam'iyoyi kala kala na akwai jam'iyoyi kungiyoyi a da ake cewa ONG na taimako na turawa tunda bayan ƙayyar yakin duniya na biyu ita majalisar ɗinkin duniya ko abinda wani suma alamai suka kira ta majalisar ɓarke duniya ta zo ta zauna ta ga ya kamata a yi a taimaka ma duniya shi yasa tana da kowane wuri akwai inda ke kula da lahiya OMS akwai inda ke kula da yara UNICEF akwai wane ne duk dai ga sunan kismi kismi to su sun kirkiro wannan da hujjar za a taimaka ma mutane ta wani fanni a duniya tunda ita ce majalisar da take kula da duniya gaba daya an ba ta wurinta a cikin ƙasar Amurka amma Amurka ba ta da izinin wannan wurin tun da na duniya na kana da izinin ka shiga wannan wurin ko Amurka ba ta son ka kuma ka faɗi abin da haka su su suna da territory amma ba su da mulkin wannan wurin ya sa wani da ya bature da ya zagi Mugabe da ya ta yi kasar da ya ta yi majalisar ɗinkin duniya sojojin Mugabe suka kiɗa mai kashi kuma a cikin Amurka ne kuma kaga bature ne amma kuma Amurka ba ta da izini a wannan wurin shi yasa ba bai samu kariya ba okay aka zo aka yi waɗannan ƙungiyoyi daga nan ƙasashen musulmi su ma suka koya ƙasashen larabawa suka ga ya kamata su ba su yi saboda taimakon ƙasashen musulmai musamman kuma da da yaɗa da awata addini su ba su ONG aka zo aka yi su ga sunan jam'iyyatul khairiyya kenan akwai akwai al-gharbiyya waɗanda na turawa ne salibul ahmar da kuma abin nan na musulmi duk da yake kurwa rushikin nan tana da alaka da abin kiristanci kurwa kowa ya san kurwa yana da alaka da kiristanci kuma rushi ko ba a faɗa ba ka san danji na alama ce ta danji ko ba haka ba kamar irin danjin nan da aka kaga an yi hoton mutum kan mutum da kuma kasusuwan shi kina a nuna ma fa in baka yi ba haka zaka koma ba danja kenan Allah ya kyauta almuhim su ba kasashen musulmi suka yi nasu ONG ONG ga suran aka yi to bayan wannan waɗannan jam'iyya sai aka samu aljam'iyyatul alkhairiyya al-ahliyya waɗansu daga cikin 'yan ƙasa su ma sai su kirkiro nasu jam'iyyoyi na taimakon mutane yana yiwa taimakon kai da kai yana yiwa wani mai hali ne ga ya kamata shi ya kirkiro a cikin kasarsa don kishin kasa kamar da su turai yanzu aka ita mai kuɗi yana da nashi wani kamfani yana da hanyoyin da ke kawo nashi taimako a cikin kasa don bi don mutane suna cikin talauci ba za a samu kwanciyar hankali mai kyau ba kuma kai kanka kamfanin ka ba zai ci gaba kuma haƙƙi ne a ƙasar da kake neman arziki ka kawo taka gudunmawa cikin gidan al'umma to an ka zo aka kirkiro kuma jam'iyyatu da'awiyya ana da'awa can da mafi yawanci an yi baki tumin da'awa muhimmanci ba a damu da a gina makarantu ba ko gina waɗansu abubuwa amma yanzu shi ma wannan hankalin ya kawo jami'o'i na da'awa suna haɗa kuɗi a yi wa'azin ƙasa a gina masallaci da makaranta kaga ta koma da'awiyya khairiyya kuma ahliyya ina fatan sai ta ƙasa ce kuma ta ƴan ƙasa ce kuma tana aiki na alkhairi kuma tana da'awa ta addinin musulunci mun fahimci wannan da kyau to wannan wani kitmi ne na abin da na jam'iyoyi da aka samu bayan wannan sai aka samu kuma jam'iyyatul huquq jam'iyoyi waɗanda ke kula da haƙoƙi akwai masu kula da haƙoƙi da mata na fata an fice akwai masu kare haƙƙin ɗan adam wanda su turawa su suka kirkiro ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam amma kuma su suka fi yin kowa makamman nukiliya da kashe mutane ba mu san ko ne irin ɗan adam da suka kare haƙƙin shi ko mutanen duniya ko ko mutanen su na kawai Allahu a'lam ina fata an fice ni to aka samu kuma jam'iyoyi na ƙungiyoyi na mata na duniya sai aka samu kuma jam'iyoyi na mata na cikin ƙasa yadda kuma mata su kansu an sun kai parti wanda zaka ga mace ta yi parti wanda tana kishin mata misali ko ta yi ƙungiyar kare haƙƙin mata na fata an fice to waɗannan ƙungiyoyin da jam'iyoyin da na ɗan taɓo bayanin su da tarihin su a gurguje na fata an fahimce ni su ne suke haɗa mutanen duniya ko na ciki da na waje ko abin da ya kama da haka to amma yanzu za mu zo ga nuktanmu wadda ita ce kamata mu tattauna an naqd shine wato rarrabewa in ji malaman zauri a rarrabe cikin waɗannan abubuwa duk inda an ka ce jama'a ta taru duk inda an ka ce an yi abubuwa masu yawa to sai an samu abu mai kyau sai an samu wanda bai da kyau shi na kadi da yawa daga cikin ɗalibai masu karatun adab ko malami mai karatu in an ka ce an yi nakadinsa sai ya ji ciwo shi na ba yana nuna cewa ba a'a an harari kuskurenka kafin ni asalin na shi ne a bayyana almahasin wasu sayyi'at asalbiyat wal ijabiyat positive da negative ma'ana ko da mutum ya yi wani kuskure in ana muhadara saboda akwai ɗalibai waɗanda da an ji malami ya yi karatu ya yi kuskure to su kuskuren ɗin za su yaɗawa ya kamata in mutum ya yi muhadara ka duba cikin kashi 98 misali ya samu daidai ka bayyana wannan karatun da malami ya gabatar yana da amfani kuma mun samu amfani ya kai kashi 98 zuwa 100 to amma ni ga inda nake ganin akwai gyara ba tana yiwa ma ba ma kuskure bane kai ne an baka fahimta ba kafin ke ni amma sai kaga mutum ya dauko daidai kuskuren da mutum wani yayi cikin wani karatu guda dal duk ya watsar da aikin da ya gabata suwa to ya hanka ce haka za a yi wa zai kira tun da kai an ka aza ka a wurin da mutumin nan yayi karatun nan in shi yayi kuskure ɗaya ko biyu kai yalla cikin ɗari da kin za ka samu goma kana fahimta ka to in yi zama to kullum haka ne za a yi to wa zai kira tun da in duk mutum yayi kuskure to shi wannan mutumin ya kamata a zubar da shi to kai in kai kuskure kai ma a zubar da kai ba mai tsira wa zai tsira wa man alladhi turja sajayahu kulluha kafal mar'u nublan an tuhsa ma'ayibahu sha'ire cewa wani lillazi wane ne turja sa jaya hukullu za a yarda dabiyoyinsa gaba daya kafal mar'u nublan an tuhsa ma'ayibahu ya ishi mutum abin abin alfahari a iya kididdige kuskure shi cikin ɗari a ce ya samu kuskure biyu ko uku ko hudu wanda ai wani na ko ba ka ba amma kai ya za ka karsanta abinda gabin da mutumin nan gayi cikin ɗari ba ka iya uku amma kai kullum kuskuren shi kake harare saboda ka nuna cewa a a kai ka gano kuskuren shi kenan kai kai ne masani shi ne ba masani ba to ka yi to kai irin abin da yayi sai a gani na fata an fahimci ni akwai wani mutum da ya rubuta wani littafi akhta ibnu taymiya wai kurakuran ibnu taymiya dakta babban malamin hadisin nan na Kano Dr. Sani Rijal Lemu wanda ya samu ya ja'iza ta duniya ta hadisi yake cewa to wannan mu na farko a aqida mu ahlus sunna mu ce ibnu taymiya ma'sumi bane duk da sahabbai mu ce ma'sumai bane suna yin kuskure amma kai da kai littafi akhta ibnu taymiya to a dauko da wannan ibnu taymiya rubuta a rayuwarsa sai a dauki akhta'u din shi sai a zube su a gani yanzu kin littafi guda da mutumin da ya yi littafai masu yawa sai aka samu littafi guda da aka hada dan kuskuren shi ay alhamdulillah tunda ba mala'iki bane subhanallah to Allah ya kyauta shi yasa annaqdu ba shine kawai ka nuna sayyidin abu ba a'a kana nuna abin yana da amfani ko bai da amfani hamsin cikin hamsin na amfani su sun rarraba ko ko sharrin ya fiya ko alkhairin ya fiyawa wannan yana daga cikin usulubin da ya kamata a ce mutum zai yi in zai yi magana don saboda ya yi adalci to amma tambayoyin da muke son mu yi a nan akan waɗanda ababen duka da ni faɗa ka gane ko sawa'an kungiyoyi na siyasa da kungiyoyi na taimakon kai da kai da na alkhairi da na kasashen larabawa da na turawan da suka zo ina fata ku ce na kare haƙƙin ɗan adam babban abin da nake jan hankali a kansa shine duk irin fagen da kake ka ca abu biyu ma yuhaddimu din wa ma yuhaddimu daula kowane fage kake gaba ɗaya cikin waɗannan abubuwan da na faɗa maka an fahimce ni ka ta abin da zai ruguza addini ka ta kuma abin da zai ruguza kasar ku kuna ganin tashin hankali yau in muka ɗauki mali ita kaɗai duk rigimar da aka yi sai da mallamai sun ka shiga kuma mallamai na Allah waɗanda ba su amshi rashawa ba su kaɗai da sun ka yi tsere rigimar ka wanga ya nuna maka cewa har yanzu mallamai suna a gaba cikin al'amuran in sun tsaya ba gaskiya malami na Allah in dai na Allah na ba cewa cewa ta shi kai ba na farko ya zama to akwai karatu na biyu akwai tsoro Allah ana aiki ba ga baki ba to insha Allah ta'ala duk duniya gibi irin kasashen da ke bayan wannan shugaban kasa amma da yadda al'amari ya kai dole dole dole dole mallamin nan shi ya ce nasara amma ba ya ce nasara ba sai da an ka bashi miliyan 100 ta hancin cire su to kaga inda ya amshe su ya ta ya ce kat kat ya shiga cikin AC ya rage kai labari ba za a kai labari ba to tambayoyi abubuwan da nuktocin da suke da alaka da wannan karatun na farko akwai nukta li maslahati man waɗannan fati da abubuwan da na faɗa za a yi su don maslaha wa shi ne tambaya ta farko li maslahati man don maslaha wa ake yin su asalin al'amarin duniya ba yiwuwa a ce an yi abu shi wanda zai abu bai amfana ba amma ba a son shi kadai zai amfana kuma ba a son ya yi amfani ya dan ma mutane dan gutsure shi shi kwashi mai yawa ba haka ne yake al'amarin duniya ba duk al'amarin duniya ko ana da maslaha haka Allah gina rayuwar kanunu tabadul ba ni in baka ba ni shi in baka manda ko a cikin al'amari wanda bai kai ta karaya karya ba to yanzu an zo an yi francophone an zo an yi commonwealth tambayar da lawi ni maslahati man dan maslaha wa aka yi ta don maslahar su turawan su da suka ƙirƙiro ta da kuma waɗanda ga jin yaren tun da in an ka kasa al'ummominmu sai ka iske cikin kashi wato kashi tamanin cikin ɗari bai jin yaren turawan ko tasirin cikin ɗari to shin da amfanin masu jin faransancin ko turancin ingilishi ɗaya aka yi wannan ko ko don saboda al'ummominsu na aka yi ka gani sai ka iske kawai biyan da ake ba waɗancan waɗanda suka jin turancin su kaɗai ne ake ɗauka a ba su biya a yi musu komi a yi taro a wace su sauran al'umman ba su amfani da komai ba to ina aka ji kuma inda an ka tona an ka faɗo lokacin da za a yi ƙungiya misali ta kare haƙƙin ɗan adam shin an yi ta na don saboda kare haƙƙin ɗan adam ko ko an yi ta don kare haƙƙin su waɗanda suna can su suka ƙirƙiro su ko ko kare haƙƙin shi mutumin da yake kare haƙƙin ɗan adam ya samu biyan buƙatar shi ya tuma yi bar mutane ko ko ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta mata shin wai kuna kula da mata ko ko dai ku kaɗai da annan tun da kun iya faransanci kun iya turanci ingilishi kun kun san yadda ake kun iya informatic kuna da alaƙa da tura kuna samun kuɗi kuna boshasha kuna ɗaukar hoton mata kuna turawa kai kun ce ku shi ne abin tambaya ina fata an fahimci lokacin da za a buɗe farti na siyasa li maslahati man shin maslahar kata kai taka ko ko a'a akwai kasar da take baka kuɗi don ka yi ka cika bata abin da take bukata ko ko akwai sharikat an gane ko manya manyan kamfuna na duniya da suka bata kuɗi saboda in ka kare ka zo ka kai musu ka biya su haƙƙin su li maslahati man shi ne abin da ake abu na farko da ya kamata a fara tambaya to kaga da yawa daga cikin mutane su nan ba ma tsaya su suna tunani saboda afirka kasashe ne wanda muna baya cikin game da al'amarin da ya shafi duniya game da tunani lokacin da ka bude kungiya ta addini li maslahati man maslaha wace kake karewa tunda shi addini aikin Allah ne in ka boye wani abu dan ka sa wani abu Allah ba ya sani to dan me za ka sa wa addinin Allah cikin biyan bukata ta haka kungiyoyin taimako na turawan da na kasashen larabawan shin an buɗa ne su na turawan dan a kwashe arzikin mu kuma a san sirrin mu a san abin da a cikin kasashen mu ko ko an zo ne don a taimaka mu mutane shin kungiyoyi na kasashen musulmai shin an buɗa su ne don saboda shi mutum yana da alaka da kasar kawai shi ya amfana da shi da ƴan uwansa kawai ko ko an buɗa ne saboda kasar tana da wani buri suke son ta cimma a wata ƙasa ta yada wata aƙida tata ba don su al'ummomin ba ta kamata a yi tambaya to don haka wannan tambaya ce wadda duk lokacin da za ka shiga cikin irin ayyuka waɗanda na jama'a ka bincika ka gani don wa an kai shi li maslahati daula min dumin dole kubra dan wata kasa ce daga cikin kasashen manyan kasashe tunda waɗanda abubuwa koyi su za a yi ko ko wata kasa ce take son ko ma kan musulmi ce da wata mummunan niyya ta yaɗa wata aƙida ta zo ta buɗe wannan ƙungiyar ina fata an fahimce ni ko ko maslaha ce ta shi mutumin karan kansa ko ko wanda ke jin yaren su waɗannan mutane su kaɗai na da su amfanuwa da shi ko ko famin wanda ya buɗe wannan ONG kin shi kaɗai ko ko wasu masu kuɗi ne suke zuba kuɗi dole yadda suke so haka za a yi koko za a yi ne don ɗaga wani yare kawai wani yare ne yadda waɗansu mutane koko za a yi ne don ɗaga wata ƙabila ita kaɗai ce shi yasa aka zo aka kira mutane koko za a yi ne don wata jiha ita kaɗai shi jiha so ta son shi ba aiki amma bai faɗa ma mutane kira su ce su zo a yi aiki koko wani launi ne ake son a ɗaga kamar siyasa ta ƙasar abin nan junubu afirka afirka du sud baki da wari launi baki ya ta ya zaɓi baki ja ya zaɓi ya zaɓi sha ba tunanin ba menene aikin shi menene manufarsa duk waɗannan abubuwa da kyau ka tsaya aikin baya akan su amma kawai na duka wannan bata kota su ba ana yin siyasa musulmi inda siyasa su ta babbata ta kafirai shi yana yi don duniya da lahira ba shi na yin duniya bane kawai dan ka san Allah subhanahu wataala zai tambaye ka wannan tambaya saboda lokaci ya fara musuwa bari in fata nuni ya ishe mai lura abu na biyu sai talabu tarshe yadda ake neman yadda ake neman mutane cikin ayyuka akwai kurakurai waɗanda muke gani waɗanda suna da hatsari yanzu saboda mutanen ƙauyuka ba su waye ba yadda turawa su suka yaɗa ƙaƙidunsu duk ɗan siyasa zai je ya yaɗa ƙaƙidun shi na fata ku ce yaje yayi neman jama'a tunda mutanen can kauye su mafi yawancin su kakakin nan mu da iyayen mafi yawancin su noma na su kai in sun ka cika rumbun su duk abin da ka hoki kawai kuwa ta su kai ba ba ruwan su da kai ba ka ba sa abin da ake ciki ba inda an samu an samu ba samu ba samu ba yanzu ko matasa sun yi karatu ga su da diploma ga su da komi sun saba da rayuwa irin ta turawan faransa sun ba hai faransawa jin daɗi don ba su shan lemu sai an sa cikin ɗan abin da sun sun tsaya ɗan tiyo nan ya za a yi su zo su yi maka irin wannan rayuwa haka jam'iyyoyi na matan da na addini an shiga saboda yadda 'yan siyasa suke shiga suna ganin mutanen waje ba su fahimci komai ba haka zaga mallamin addini ya shiga da suna addini ya sai ya tsara tsaron shi ya san laraba ya kirkira da su ya hada sai a sai a zo a kwada ma mutane waɗansu abubuwa alhali kuma ba haka nan bane akwai su bukatocin da ake son a cin ba da addinin Allah kake son kai yaudara ka dauki Qur'ani na maganar Allah da hadisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka tayi musu da wata manufa dan suna kauye ka tayi ka cimma burin ka haka zaka gani Allah zai barka kai a tunanin ka Allah zai barka to wannan eh at-tarshih kenan muna ganin wajen lokacin da ake neman zabi a kosu abubuwa za a ga an nuna ana son addini na fatan kafin an fahimce ni kaga mutum an goro shi da babban riga da biyu cikin masallaci suna sallah da waye da waye da waye in su mutane ba su abin da a cikin zuciya kawai kana Allah bai san abin da kake ci ba shi ne bin tambaya eh shi yasa wani daga cikin masu amfani ke cewa asiyati yahuzzu yadaka qabla al-intikhabat wa yahuzzu yadaka ba'da al-intikhabat mai yin siyasa zai jijjiga hannunka lokacin da ake kafin zabe kafin a yi zabe in ya ci kuma sai ya jijjiga kasancewa ka bisa ga doron kasa kashin da zai zama sanadi halakarka ina fata kun ci to sai kaga yanzu irin neman zabe irin yadda musulmi sai kaga mutum gururu ya same shi yadda kafirai ba su cewa insha Allah haka nan da mu yanzu da mu mutane ba wasu insha Allah Obama lokacin da ya zabe shi America ce yes we can eh muna iyawa babu wani insha Allah za mu iya ina fata ka kaga magana ce ta gururi ta kafirai irin ta ce kuma mutane suke zo suna yi lokacin da tiken jafa koli wannan mamakin kasar ivory coast wanda an mari da aka tambaye shi union african yana yiwa haɗin kan africa france da ta an kai wannan adin na gan shi da idona yace abu ne wanda zai yi sun da su tura suna ganin kamar mafarki ne sun san abin da suke shirya ga kasa amma bai ce insha Allah kuma gashi musulmi ne Bob Marley lokacin da yake magana shi bai ɓoye kasancewar shi ba ga aƙida shi ya za a kai kana musulmi kuma dan siyasa na gaskiya misali ko malami na addini kace baka fitowa ka faɗi hakikanin abin da kai imani da shi kana tsoro wa kake tsoro kira ba gaskiya gare ka ba na fata kun shi wani malami yake cewa mamaki Allah subhanahu wataala yana cewa a cikin suratul fusilat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin yace ni ina daga cikin musulmai kai so kace kai musulmi ne zuwa ka iyawa sai ka koma kana da bilibi ga Bob Marley yana haituwa yana faɗin cewa shi waka shi rebel da yaƙi na suke da turawa har album gare sunan shi rebel music yace kuma we know we shall win mun san da mu za mu ci nasara bai mace insha Allah ba we are confident haka ya faɗa ka tiba cikin wannan waka tashi da ake kira war in ka ma in kana jin english in baka sani ba kuma ka take kalmomi wanda suka jin faransanci so sara maka abin da ake faɗa fidel castro kafiri na lokacin da yayi anniversary na shekara 40 ina kallo lokacin da an kai wannan anniversary kin yake cewa fidel castro jiya fidel castro yau an gane ko kuma fidel castro gobe kenan shi a jiya shi a yau shi an gobe kamar ya zama wani Allah wa tawakkal Allah hayyul lillahi wa tawakkal alayhi haka kake jin mutanen mu suna magana suna cewa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ina fata an fahimta to yana da kyau musulmi ka rinka sawa insha Allah a cikin al'amuranka ina fata an fahimci ni yana da kyau ka sa insha Allah a cikin al'amuranka ba ka ce za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi kaza me za ka iya yi kai ko kanka ka iya kayo ni ka iya makanka balle haka zo ka ce za ka yi wa mutane kaza kuma baka fito fili ba ka ce insha Allah in ka ce insha Allah in ka faɗa da kyakkyawan niyya an sani in baka faɗa da kyakkyawan niyya ba kuma an sani to da haka talabut tarshih yana buƙatar ya zama mutum yana magana magana wadda tana da fa'ida kuma magana wadda addini ya yarda da ita in muka je cikin nukta muka gaba ta gaba saboda a lokacin da hararo mu musali ko lokacin da ba mu dama sai daga ciki akwai al'adaf biyarsa aka kafa fati al'adafu zahira waɗanda aka bayyana da al'adaf albatina da waɗanda aka ɓoye yanzu babu ɗan siyasar da zai ce maka duk wani mallami ƙasar ga ya yi sake ya ce ka ba ɗan ta'adda za mu yi magani shi duk yanzu ka ji mallamai duk mutanen kirki na muna son ku saboda mutanen kirki kuce kuna kawo wata ku gudunmawa cikin al'umma kuma yanzu an zo an ƙare zaɓe Allah ya baka kuma an ce abu kaza Allah ya ce haram na kace electorist wai mallamai da kake makaranta waɗanda ya zo wajen su kaga yana da kyau mutanen musu fahimci ina ne aka dusa ina fata mafi jini al'ahdafu zahira waɗanda na zahiri yanzu za a bayyana su amma akwai al'ahdafu batila to wannan yana daga cikin abin da ya kamata a ce mutane yanzu hankalinsu ya dawo saboda kasashen ga namu su ne muke da su in sun wace ina ne zamu shi daga ciki sai siyasar alghaya tubarrirul wasila akwai wata filosofi da ake cewa la fin justifie les moyens abin da la fin justifie les moyens wai ma'ana hanyar da zaka kama in dai gurin ka na kwarai da to duk abin da ka ce karo da shi ko na sabo Allah naka aikata shi wannan siyasa ta cutar da turai ta cutar da mu saboda su samun kuɗi ya ta suna yin makamai a kashe mu samun kuɗi ya ta suna yin magani ba don yi magani bai ƙara mu da marashin lafiya ko ya haifar da wani daban bayan wancan to yanzu ita ce zaka iske duk lokacin an ka ce za a zo wajen zaɓe duk abin da zai sawa a ci zaɓe duk ya halatta ko ne in shirka sai a sai a ga bokaye a hada da aljanu har aljanu sai sun shiga wajen ruguza kasashen mu tunda da su za a aiki a hauka ta wani akan a yi mawa da kaza a kashe wani a yi mawa da kaza a yi mawa da kaza ina fatan kana fahimta ta to kenan duk abin da zai zama to in ma cin kashe wani za a yi in ma cin mutuncin wani za a yi in ma badda wani za a yi in ma mi za a yi a dai kai ga burin ita ake ma siyasatul ghaya tubarrirul wasila duk abin da ake so za a yi aikatawa wannan shi ma za ka ga irin abubuwan da suke faruwa har da mallamai waɗanda suke zuwa su yi aikin boka yi mallam boka ana kiran su mallamai su haukata wani su kashe wani su yi kaza nan wani shiki su yi kaza nan wani shiki kuma da suna addini suke yi kaga su ma sai sun shiga ciki kenan sai zama to alghaya tubarriru wasila in dai za a samu kuɗi za a kai ga mulki to duk ma abin da za a yi ma an daɗe da ba a yi shi ba sannan abu na gaba saboda lokacin mu yana matsowa kwarai kasratul jam'iyyat jam'iyyoyi na siyasa da na addini da na ONG sun yawa me yasa ba mu tambaye kanmu kowace ƙasa tana da burin ta a ƙasashen mu shesa ta zo ta kawo nata ƙasashen kafirai su ma ƙasashen musulmi sun ga buɗe ONG masu yawa shin wai yawan nan me yake nufi shin kungiyoyin ga na kare haƙƙin mata da sun kai yawa me suke nufi shin kungiyoyi kungiyoyin na kare haƙƙin adam mi suke nufi shin kungiyoyin na addini da aka ce addini ake yi ma musamman na da'awa ta sunna da suke ta tarwacewa shin wai mi suke nufi me yasa suka yi yawa haka ya kamata farti na na siyasa da sun kai yawa mi suke nufi to in ka duba zaka iske saboda da yawan manyan sai ka bi mutum sai ka iske ba haka nan bane sai ka hito sai ka yi na haka manufar tana yiwa kai ba manufa ta gari gare ka ba shi yana da manufa ta gari ka shigo ka fita tana yiwa shi bai da manufa ta gari kai kana da manufa ta gari ka shiga wannan ya nuna cewa akwai abubuwan da aka boye kenan sai zama to wato shi waɗannan aikin na jama'a da aka yi da sunan siyasa ko kare haƙƙin ɗan adam ko dai ya zama to an yi shi na don wani don su ƙasashen na turawa ko ko ko manyan ƙasashe ko ko dan ƙasar da kai ka fito shi yasa kake yin wannan shi yasa kowa yanzu abin ya zanga sa ko ku kungiyar addini mutum guda shi bude kungiya sai shi kadai shi ka son shi zamana shi a sekretar shi a trezori shi a komi saboda dai an tashi ci sai shi ma ya samu nashi rabo ko kuma ya zama to a farti farti sai sanda an ka buda wani yana wakiltar kanshi ko kasar da take san shira karatu ko ko kasar da yayi karatu ya karike ko ko yana wakiltar fami shi saboda yanzu ya zama to farti sun yawa kamar ma ko wace kabila sai ta yi ta nata farti ko wace fami sai ta yi nata farti ko wani mutum sai ya yi nashi farti ko kowane launi sai ya dace farti kenan yanzu an koma cikin rarrabuwar kawunan da an kai daga cikin shi ba zan kasa da aka yi ba ya kamata mutane su yi tambaya akan yawan waɗannan abubuwan shin maslahar wata shin maslahar kata kai wanda ka aza abin ko ko maslahar yan garin ku ta ko yan jihar ku ko yan garin ku ko famin ka ko ko kasar da kai karatu ko kasar da kai baka fina sama ko menene ko menene ko menene ya kamata su yan kasa su tashi su yi tunani mutane mu bar zama muna rubuta kawunan mu abu na ƙarshe saboda lokaci ya yi shi ne cewa kullun ka tuna da tambaya ta duniya da lahira almasdar da almasraf almasdar da almasraf wanda ka rike shi kullun nan duniya ma in ka shiga hannu wata rana za a tambaye ka shi sannan lahira in ka zo gaba Allah wallahi sai an tambaye ka domin da mulki da ilmi da kuɗi su ne ni'imomin da suke taimaka wa mutane in Allah ya baka kana iya ka taimaka wa mutane Allah ya baka kana iya ka bautar da mutane ka cutar da su ilimi ko na addini ka bautar da mutane ka da su sakarkaru ka haramta musu halal ka haramta ka halatta musu haram ko kuma ilimin duniya kai kere keren da za a cutar da mutane da su ko baka yi cutarwa ba in ka san za a cutar da mutane kai sakamako zai iske ka to amma al-masdar da al-masraf shin in kai an kare hakkin dan adam na in kai fartin siyasa gare ka in kai akida fartin da awara ka buɗa ko fartin kare hakkin dan adam da sauransu al-masdar shin wai wannan kungiyar kafin ka kafa ta daga ina ka samu tunanin da ka kafa ta kuma daga ina kake samun kuɗin da kake gabatar da aikin ka wannan dole sai ka an tambaye ka shi in ba a tambaye ka shi nan duniya wallahi lahira sai an tambaye ka ka ba san da wannan in ma ilimi na gare ka za a tambaye ka a ina ka samu wannan ilimin ko ko mutanen mu na masu alfahari ɗaliban mu yanzu na zamani masu ce su ba su da mallamai alhali babban malami na so a ce ko almajiri yana da manyan manyan malamai suka karantar da shi amma mutanen mu zuwa alfahari shi ba wanda ya karantar da shi to ai da yake kenan almasdar inda ka ɗobo abu ko bincike na duniya ana buƙatar reference daga ina na ka ciro wannan tunanin ba wai dan ka rubuta doctora ba littattafan da ka haɗa ka rubuta doctora ba kai da ka rubuta su ba kuma ba yan gidan ku da suka rubuta su ba mallamai da suka rubuta su ka aika zan doctor ɗin sannan almasraf a ina ka sa wannan matsayin da Allah ya baka a matsayinka na shugaban ONG da matsayin da Allah ya baka na shugaban wani farti da matsayin da Allah ya baka na shugaban kare haƙƙin ɗan adam da shugaban duk wani matsayi wanda Allah ya baka dai a takaice sai Allah ya tambaye ka a ina na kasa wannan dama da ni baka in ba a tambaye ka duniya ba lahira za a tambaye ka wannan kama shirya don baka isa ka ce baka mutuwa ba kullu nafsin za'i kadar mutu in kuma ka ce baka mutuwa to ga yi ga duci kuma in ka ce Allah bai sai ya tambaye ka mutuwa bismillah kuma muna gani mallan lokaci ya matso waɗanda nukafin ba mu samu tantance su ba a yi mun dan sake su a gurguje yana yiwa sati mai zuwa in Allah ya samu na da rai za mu yi bita akan su sai mu shiga cikin sabon maudu'i abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana
alhamdulillah la saka da alkhairi mala insha Allah nan kuma za mu dasa aya sai kuma rana wato idan Allah kai muna rai za mu sake dawo insha Allah muna fatan abinda Allah malai karanta mu Allah amfana da mu gaba daya abinda ana aiki Allah ya ba mu iko aiki da shi abinda ana hannuwa kuma Allah ya ba mu iko gare shi za mu yi amfani da wannan dama mu yi salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kuma mu yi addu'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid آمين اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين ya Allah muna roƙonka zama lafiya a ƙasar masarajar da sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya آمين Allah muna roƙonka duk masu taimaka ma addinin ka da ilimi ko da kuɗi ko da mulki ko da ƙarancin ko da shawarwarin sai Allah ka taimake su آمين masu su kama addinin musulunci sauran ƙasa Allah in masu shiriwa ne cikin ilimin ka na gaibi ka sani ka shirya da su amma wasu ba ne kuma yana musu aniyar su a kansu آمين ya Allah ka mana sarkin wannan jaraba da muke cike ta ibtila'in ruwan sama da sauransu duka ya Allah ya Allah ka ɗauka musulunci da musulmai ka karya kafurci da kafurrai آمين Allah ka sa mu yi cikawa ta kalmar shahada la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin